الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau nawa ba wata cewa da nasa makwai ko takwas takwas ga watan cewa da nasa shekara ta dubu tara ko ko ke takwas shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba muna cikin wannan littafi na babban malami abu abdallah muhammad bin ismail al-bukhari wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da hamsin da shida a cikin wannan littafi al-hadab al-mufrad cikin wannan littafi al'adabul mufrad mun tsaya a darasi na sha tara da ko ana ya eh ya a darasi ashirin da ɗaya na mun tsaya darasi na ashirin za mu tashi na ashirin da ɗaya babi na ɗari da sha shida hadisi na ɗari biyu da ashirin da takwas mana yake babu imadatul adha babu da yake magana akan kauda abu mai cutarwa a zanta kaya dutse kwata bola yashi suka al'ada yashi da wasu za su zuba a kan ciki zai al'ada abubuwan da ake kawo wasu hukumomi suna zuwa bayan an jume da shi wanda ya ga haka itin da left aid a juya shi bar ya ji a hanya a wasu jawoyin za su zama kan juya wannan su zuwa za a fashi kuma ta tana da ni sari in da aka da kyakkyawan niyya da lada ko da an kwashe ma wannan abu an yi wannan ɗinka an yi kuma ka fani kuma za a samu lada domin cutar da mutane akwai da ya ku kuma wannan ya shafi banda wannan na hanya kuma ya shafi mutane wannan karamin doko ne kawai sai a fito kofar gida a yi kirki daban da gwamnati ba kai ko shi ma ibadatul aza a da shi ta fara dan da yawa idan idan idan wayan da abubuwan da yake rika ganin kawai bai shafe su ba ko kuma haka kawai dan shi sun doko sai ne wani doguwar rila da fito har gaba da inda ba babu sai da karbe wuce shi ma idan ka nuna da ruwan rushi ta yi aiki a bai aiki ne ba kun bai da ke ko yawa idan wasu da tije mutum ya gina wannan ya zo kai wuraren da ba sai a ce sai a ce ya yi Allah ban goge ba sunan wai abu ke Allah ban goge ba duk gidan da Allah ya ba ka bai ke ka ba sai yawa sai ka karo na to shi ne jima'a da nasa kau da wani abu mai cutarwa حدثنا عاصم عن أبان بن سمعة أبان بن سمعة wannan yana ɗaya da cikin wato manyan malamai da malamai da ake kawo shi cewa na cewa yana ɗan ƙarfi na biyu domin ya rasa shekara ta ɗari da hamsin da uku bayan hijira to shi ne yake cewa an adil wazi an karbo daga abul wazi shine a rasidi albasari Arasidi al-Basri dan a lokacin da Ibn Abi yana cewa ki tawa ganin da yawan ruwaya kamar sa wanda ya kara ruwayoyi kamar sa to shi ne yake cewa ana bi barzat al-aslami an karbo daga abi wato barzat al-aslami wannan jiwa ta abi ne na cikin manyan sahabbai shi ne yake cewa ya yi yaƙoƙi tare da annabi alaihi salatu wasalam har guda bakwai duk eh ya yi yaƙoƙi tare da annabi alaihi salatu wasalam har guda bakwai sannan lokacin da malamin ke mana bayan an yaki kurasan to a yaya da su ne a can a shekara ta sittin da hudu bayan hijira na eh abubakar al aslami sai shi ne shi ne ya rasu a shekara ta sittin da hudu bayan hijira wasu kuma ba da suka ja shekara ta sittin da biyar ana dai da sabani wato akan lokacin rasuwar to shi ne yake cewa kala kullu ya rasulullah sai na ce ya ba shi Allah dullani dullani ala amali ka nutar da ni abu ga wani aiki yudkhilu min janna da zai shiga da ni aljanna shi dullani ala amali yudkhilu min janna ka nutar da ni abu ga wato wani aiki da zai shigar da ni aljanna a wata ruwaya an tafi obi da zan amfani da shi ka ce nutsar da ni abu da wani aiki an tafi obi da zan amfani da shi kada sai annabi ya ce amid al'ada to shi ke nan karka kauda abu mai cutarwa shi ne amid al'ada duk wani abu zai cutar dutse kaya ko gona ko wanda irin abu ne a hanya to kauda shi wannan aiki yana tashiwa a jira isa Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam al-Harani ibn Taymiyya al-Harani a kuma majmu'a fatawa yake cewa idan mutum ya yi da kyakkyawan niyya amma idan da kyakkyawan niyya ya ce zai shiga aljanna yau bakwai ga wata zai ji da ku an gane ko ya ka ce ran da lada mun yi karatu biyar ga wata saboda haka idan da kyakkyawan niyya aka yi to za a shiga aljanna shi sa wani malami da yazo kan yake cewa ba kasar da zaka je daga ana yaran hanya saboda titi ya lalace ko karatu kasashen musulmi yace to amma matsalar mu musamman a kasar Hausa za ka ana yi amma matsalar can gaba zai ga za ka dan daro na zuba kuɗi kuma inda ita take idan mutum ya goyi bayan da kansa ya yi amma a ɗauka cewa wannan ladan aikin za a bayar to babu wannan babu wannan ladan babu inda ya ka tawo wannan aiki ana neman ladan da gurin ma wucewa eh to ba za a ce ma ka samu alaji ba amma ba ladan da za ka samu nazar cewa ya mutum ya rinka ma da babban da ne shi ne illa to shi da annabi alaihi salatu wasallam ya ce kawai abu mai cutarwa daga hanya an tari shi na ci gabar mutane gabar hanyar mutane to duk wanda ya wannan ana sa ma san zai samu shiga aljanna hadisi na ɗari biyu da ishirin da tara حدثنا وهيب عن سهيل عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام يقول مر رجل بشوكه ولمتم ya zo wucewa su shaukin sauke ga wata kaya da a ɗaya ruwayar a cikin bukari ya yi wata da kusurin shauki ana ɗari ki ba a kasa wani mutum ya zo sai ga zangarniya ta kaya ko rikin kaya sai ya ɗauka ya ɗauke ta kamar yin kaga bigiyar kaya ta kare ko an tsari sai gan da ruwa ya duk ɗaya sai ya ɗauke. An gane ku? Yawwa. Saboda haka saboda kare cutar da mutane daga hanya ba ka da ce ce na ni dan na haka ya sauke ce na rantsi da Allah ce na kau da wannan kai la ya kula rajulan muslima dan kada cutar da wani mutum musulmi ba ka fara da Allah ce ya zuwa ta mu ne da ba to don na bude ko za Allah baya rayuwa duk aikin alkhairi idan ya taso to kai kokarin yin sa don ba ka sai Allah zai karba wannan shine abin da ya kamata a lura duk wani aiki alkhairi ya zo to a lura da shi da kyau hadisi ne da kyau hadisi na dari biyu da talatin a kan sana musa kala kan sana bahari an wasi an ya aiki da hukamini an ya aiki da yamur an abin aswad du'ani mun yi bayanin labarai ko abu aswad du'ani babban malamin na hausa malamin sai da alaƙar gidan rukai sai daga cikin yan tawaga na sai na ne me za ku iya tunawa a kansa shine muka ce zamanin annabi aka haife shi amma kuma bai musulunta waje bayan annabi ya mutu ne haka ne ko yau sannan kuma abu na biyu muka ce shi ya fara dugu ba a shafi ba dugu na alƙur'ani abul aswad du'a ana nisa an karbo daga jindu bin junada kana yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa sallam yake auri zat alayya amal ummati an kujiro min da ayyukan al'umma ta ji annabi alaihi salatu wa sallam duka ayyuka al'umma an bujiro mata shi hatta ruha masu kan wata yi wa adamar kai da ke hoje ki bi ma fi amaliya sai na samu a cikin mabiya kyawu ayyukan al'ummar data Allah na da bi ma du'a da dare daga ci akwai kautar abu mai cutarwa ko kazanta daga hanya a kowane da yake faɗa kada mutane su dinga kada ku ɗauko karatu karɗa a hajiya ko a gidan mutane kana zuwa karatun kai albarka to wallahi ka kiyaye duk wanda ya fito ba je ma Allah ya karo ya gani ran sai ba Allah ya isa kuma shine illa kar ka koma mutum ya tafi karatu ko ba kun ta wani guri kawai je bayan gidan jama'a ya ba haya mutum bayan ya bana cikin tsiruwa za a bayar hadisin da yake ne ko yana da ibnu hajar ya ka abubuwan mara da annabi yake ku kiyaye tsirin guda biyu ko wato ko kuma wata ruwayar mutum ko kuma tinannu waɗanda ana rufe cikin zargi ya fi ya fi ne ko da rabuwa shi wannan ya da kai kai da wata ce nan ba ta suka da wanda ko da zargi da kai kai kuma ko ba ta nan tsakiya ko in ba ka wanda jini tsakiya za ta koma an gane ko to saboda haka to wannan shi ne ka ga yana ciki mutum ya je kan hanya ko da ya gona daga makota kawai shi zuwa makota shi ma yana cikin shi kaga wato kawo kazanta ne ba kawai ce ba to ko ba da kala bayyana to shi ne yake cewa annal azai ma tu an tari wa wajadtu fi masawi azaliha to sai na duba daga cikin mafi munin ayyukan al'umma ta kuwa akwai annuqa'a majina fil masjidi wata aka duba a masallaci na tudu fadi wata ba abun ne ba wannan farin gani ne a wancan lokacin saboda ko za a naji ya faɗa a hadisi cewa duk wanda ya tashi zai dobar da ya wuko majina to dobar a daidai kafar da ta hagu kuma ya binne ta kasa saboda ne masallacin a lokacin da baya kai yanzu ba za a waka wannan fatuwar ba cewa za a yi naka dobar da ya wuko majina ka zawo ciki ko ya ciki sun kada ki kamar rabi dan ko ku tuya zuwa za a bani shawara a sa ku tuba to rubutu kika din yawa ko wanda ya tuba sutin din da wannan ba ya tuba na ta in kaje kai a ba za a bani da shawara ko domin kike ki ba ku ba da shawara shawara da kika kuma lalle ku saba a fili wa dole ne akwai da ake ku dole haka sai a tuba a fili in babu ka dauko hankalin dinka in babu shi ne malaman mu na zuru ke ce wani asalin aljihu ke nan na ku sai ka duba a ga wannan shi kan da aka rasa ne dan wanda zai tafi ba mu kaga ba ya bane ba ko amma titi din nan sun ko ba ba a je kayan ka ya ita taka ce amma mutum ya koma a bangon masallaci ko ba ba koyan ma to yana cikin manyan laifuka da annabi ya gani to ba da yawo a masallaci ko mace Allah ke. Wannan hadisin shi ma hadisi ne kyakkyawan hadisi wanda Imam Muslim ya fitar da shi a kitabul masajid wa mawaqi' as-salat. Babu nahi an al-masajid bil masjid. Ya fitar da wannan hadisi. Alkashi. Sannan al-musannaf ma Abu Razak ya fitar da shi a cikin karshe-karshen babu kiran sallah. Muslim ma ya fitar a cikin masajid. Ibn Majah ya fitar a cikin al'adar. Ibn Kubayma ya fitar da hadisi a cikin babu masajid. abu awa da ya fitar da shi a kitabun sala ibn ibn wa aka da imam ahmad sun fitar da kaga hadisin za ka yi kubura ne babu qaulul ma'ruf babu da zai magana a kan fadin magana ta kiri eh ya al ma'ruf magana kirki ta daidai duk wanda ya ji wa dai Allah waje ne da waje ne al ma'ruf ta dace da al'ada ta dace da ɗabi'a ta dace da addini ita ce al-ma'ruf إذا ولدت اسم جامع لكل ما عرف ما عرف بطاعة الله والتقرب إليه duk wani abu da zai wato ba yi zuwa biyayya ga Allah da kusantar Allah wani isani ila nasu da kyautu ta guda ne shine al-ma'ruf dukuliyan ma'ana kenan shine al-ma'ruf to shine yace haddathana hadisi na 231 haddathana bikr bin muhammad qala akhbarana abdullah قال أخبرنا عبد الجبار ابن عباس الحمداني ابن عباس الحمداني babban malami ne shi ma wannan malamin kamar yadda malamai suke kawo shi yana cikin wato tabi'ai manya ana adi bin sabit ana abdullah bin yazid al-khudani abdullah ibn yazid al-khudani sunansa abdullah ibn husayn ibn malik al-awfi al-ansari abu musa shi ne al-kunyarsa duk da malamai sun yi sabani wato akan al-kunyarsa akan sunan mahaifinsa kai sannan ya je ya ci hudaybiya filin hudaybiya yana yaro mataki a lokacin ya je gama ya je sirfi wannan wato matsaloli da suka faru amma yana tare da sayi na a lokacin a kuba imamu ce abi da ake ta magana babban malamin nan shi yake masa sakatare shi wannan malamin alhamdani wa sakataren sa to shi ne yake cewa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام يأتي كل معروف صدقه duk wani abu kirki sadaka magana ce aiki ne in dai kai shi to kai sadaka ba ne mutum ka zama mai kirki to komai sai ai hadisi ne mai kyau shi ma hadisi ne sahihi hadisi na gaba حدثنا سعيد بن سليمان نقلي بن ثلاثين قال حدثنا مبارك عن ثابت حدثنا مبارك عن ثابت ايتيني ابن خزانة كنا أبو خزانة البكر أنت يا زونا ده حسن البكر إذا ويشي كرا قوم شاهو وسمع سكي شاهو أي يا زونا ده حسن البكر إذا وما أنك كرا نعم في مبارك مبارك mubarak ba ka jikin ba ya zauna da shi don wayannan shekaru ya rasa a ƙarni na biyu shekara ta ɗari da sittin da biyar shekara ta ɗari da sittin da biyar to me ba mu to shi ne yake cewa an sabitin an hana sun kala wancan sabitin gunani ai babban ɗalibin abu da amla ɗan abada al-gunani za ku gane al-gunani wasu ce al-gunani وقل ذلك ابن عباس قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يا الذي إذا أتي بالشيء إذا أتقاوم وأنا أبوتا جدا قلت أتى فيه يقول في إذا أبو به إلى فلان فلوك كي ووالدي إلى فلان فلان كما والد فلوك كي ووالدي فلسونا فإنها كانت صديقة أو صديقة صديقة خديجة domin kawar da dije wani ne ku zo ku kai wa hajiya wanki ko gogo wanki domin kawar da dije la hawla wala quwwata illa billah saboda kawai kawar da dije kaga wannan aiki ne mai kyau amalin ma'ruf aiki kirki saboda zaman da kai wai da matarsa ba ta nan yanzu sai daga ta abubuwan da ake gaya wa wato mata ke nan da maza shi namiji ya kiyaye cewa ya zama mai kirkin da ko da rabuwa ya da mutum zai iya faɗa alherin sa ballan da za a ce mutuwa ce ko kai zuba da na amma kawai yana na kadi da ba Allah mutum ta sabo ke da akwai lokacin da Nafisa ta taba zuwa wata kawar Khadija ana ya gaje da shi ya mota ita ta ga annabi yana ta kai wa ya komo itire ba ya kunce yakin kuda wasu ta zama yana ta murna sai da ta tafi sai jiji ya mota ita ce wannan tsohuwar da lokaci ta wato kai koro kamar matan yanzu da ce kake karawa kai wace ne sai annaba ne ya zo suna ne ke kawo ka ji da ke na ji da kenan saboda haka ka ga wannan kirki kenan ma'aru annaba ne ya zo suna ne na kadija ba ta nan amma yana faɗa a kai da ta to saboda haka zai ce a kai mata idza abubi ila baiti fulana ku tabu da shi ku kai gidan wanci fa inna ta tuhibbu khadija ba ne domin ta kasance tana kaunar na da khadija saboda haka kai mata ke ta za ka yi mawuri ta biyu kaka kuje ta gida in kana so ka zauna lafiya mutum ya je kawo a wuri ta biyu ko ta uku biyu zo gama kire da bar kudu ke ma kina da hankali ke ma ki rika Allah dan ran da ya kaji ne wanda uku ke ma ya shi ne mai albarka cewa ba ki da kirki ba ki da wani bawa Allah zai kara a wuri satin da ya wuce ya burge da bayanin da ya yi wata matashi ne dan sattin mu ne zai kara a wuri ta biyu zai ke ba zai kara a wuri next month saboda haka amma ba zai saboda tsayar da ya aura ta da mu idan kan ma yanzu na abin da ya tafi shi sai ce mu wallahi na ji eh babu wata babu babu wani kuskure babu wani laifi da take mata yace kuma wanda zai auro ma yanzu ya san ba za ta kai ta kirki ba duk bayanin da ya zai bai gaba sai nake to wannan bayanin shi ma za ta karanta nake in ka taba ga wannan ita kuma ta taba akan yaban da kai mata to za ta zauna lafiya duk da za ta zo dai ta tafi wannan ita tana to haka ya kamata namiji zama a yi cewa alkhairi kada yi manta saboda wani abu ya zo saboda wani abu ya zo ki tsaya a kan kika alkhairi kuma a yi zai a kai shi ma kada yi gudun ya yi zai yi tana da kirki duk abin da ya sa tana yi duk kaza ne komai zai yi ba a wannan shi ne abu mai kyau ba lokacin da mutum zai sabo sabuwar amarya zai zama mutum iban da ruwa ma wa zai saki a aure da za ka za ka wannan kuskure yana ɗaya duk daga cikin abubuwa kuma da yake fita da wasu matar wannan kudin ce duk da wata gobe ka yi mata wata ana ba da labari da asatin nan ya samu zai kara wuri sai da yawa da dubu ɗari biyar kai kyauta ya sai mata sarka ya yi mata kaza amma duk da haka wani tana dawo ta dire ba za ni ba kaga wannan aiki kuma da lokacin ki ba fa ta ki ba ta ki aka yi ya ba ba Allah da ya aiko daga sabi ki ya ba ki ba ba ta ji lullu na bila wai irin abu ce wannan abu da sun ne biye mata eh amma wallahi ana ga yi ma ba ki ne ne ki ko Allah dubu ɗari biyar ya samu wasu kuɗaɗe ba ta ba ba da zuwa kai har da mota aka ce ya ce ba amma wallahi ne kana da kima ba za a ƙara za a ƙara duk kuma yadda ta mutu shi ne illa in ba ta wata mutu ta fita ko shi ne problem kuma sai ku dan mata dawo ta dire ta ce ba za a ƙaro mata wata ba a ta ɗauki bar Allah domin Allah ne kadai ne wani wula shirika ke ba wa alaihi la shirika la ne in haka ne ku ku faɗa mu da alaihi ki da ku yi da ku ne masu zalla ba ki je ki faɗa sai ko ne ki sai ma ki je an ci wa alaihi la shirika la yake nan su ce masa sanda wa za'a yi ma'amala kuskure ne kawai ki tsaya da kyawawan wanda biyu ki zauna lafiya shi ke nan to wannan shi ne حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان انا ابي مالك الاشجعي ابو مالك الاشجعي سنن سعد ابن خالد بن عشيره سنن سكينه نعم to shi ne yake cewa ana ta arzikin wannan rubiyi da ya dole a gurin mahaifiyar masu biyayya na Allah ga bakin sarki idan ana faɗa cewa rubu an yi bin Iraq al'abasi Abu Maryam al-Kufi ake kira lokacin da ya zo Sham ya ji kudu wanda ya zama lokacin da ya zo ya saurari kudu ba ya zama Allah ga bakin sarki wato ka koke ya kara masa ya zai yana mutu ba a wannan lokacin wato ya ta ci gaba domin sai da warka ibi to sai kuwa sannan mutum ne mai ibada kwarai da gaske amma duk da ibadar nan ta ta an ce yayansa rabi'a rabi'iyyu sai wannan rabi'iyyu ai rabi'a ya bi bauta shi wannan ya riga shekara ta ɗari da ɗaya bayan hijira wanda yayin nazir yana cikin wanda ibn iraj yana cikin wanda suka mutu suka suka yi magana dai shi ne da jikin yake wala yake akwai wani littafi ba za su tuno tuno da biya ku in kada ne shi za ga ya ba wa a cikin da layin da buwa akwai na bayani a cikin dalilan annabta na annaba ne da ta wasu ya kawo wannan to wara da muka rabi wanda kaga da girman sa man aisha ba da lawo sunan littafin ke wanda suka taba rayuwa bayan sun mutu to sai kawo sunan dan uwan wannan da jiri yace to hudu ne yace ya fi kowa ibada ga nabula adamu nabula kusan kodin biyan ka zo aka tafi shi lokacin adamu nabula yana yi yace ran nan kawai sai sai kawai sai mutu bayan ya mutu wannan dan uwan nasa da jini ne yace sai lalle bai ji da sani yace an tafi biyo ne kawai kawai sai ya buɗe sai ya buɗe a mayakon yana buɗe a ce assalamu alaikum wa rahmatullah da ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah ya aka isa ya kai dan uwa annabi isa a ba muke ka dawo ba ka mutu bane yace ya mutu yace da kinku rabban gaira zarba yace la hadu mun ji da baya wannan magana ya mutu yace kuma sannan ya wato na haɗu da ya nuna mun abin da yake a rauhuwar rai a rauhuwar rai harin wata ta burafin yake to ku zauri ku haɗa ni ku yi min sallah domin annaba da ya zo sallah yana nan yana jira na zai mu wata sallah sai koma ya kwace da gaba shi ne ake cewa alladina azu ba da ba ba su ke rabi'a ibn jirashi dan uwar rabi'i ibn jirashi to ne in ka dauri da ku ga kuma zai ma amfani ka je ko ba ka same shi ba ko ki amma kan ne da wuri da same shi mana an tsaba da shi ire iren sai kawo Allah ya yarda da Now, to shi da yake cewa an hudaifa an karbo daga hudaifa tul yamani sai mu kire rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ji yake uhudu sannan kuma sai da Umar Allah ya kara masa yadda ya karɓa baki jagoranci da wani kai ya kuma rasu bayan wato sai da hukumar ya rasu da shekara a kwana talatin da bakwai shi ne sai da wato hudaifa yana da fasahin jiwa masu yawa kwarai da gaske wanda mun taɓa bayanin da aka bayan da bawa makiya dogon tarihi yadda aka yi bayan musulunta da fitowar na mafina ko da fitowar ta asali ba wanda gogar wuta take saboda haka ba ku zai zo mana lokaci ba sai mun fara bayani a kan to shi ne yake cewa kane ki kana nabiyukum sallallahu alaihi wa sallam annabi ku tsira da mun da Allah tabbata a gare shi wato tabbata a gare shi ya ce kullu ma'rufin sadaka dukkan wani abu da yake sadaka duk wani abu da yake sadaka babi na ɗari da sha takwas babu kuruji ila mabka babu da yake magana akan fita zuwa gona shine al-mabkala gonar su zai ku zama da su ko ku ta zuwa da ku ko ya karaba gona wa abin da yake da hali da daukar awakan kafada mutum bayan ya mutu zai dauko awakan kafada ila ahlihi zuwa ga iyalansa fi dalil da kwando ina sabi kwando a sallah kwando ke wanda ake yin sa kwando wani shi ne ake yin zali da abin kawa ko توجيه حدثنا إسحاق بن مخلد أنا عباد بن أسامة عن مسعى an karbo daga bisan bin kidas bin adil ala babban malami ne sosai shi ma wannan malam yana da abubuwa da da ake kawowa sosai a kansa shi ne ake cewa duk dare la ya namu a ta'in ra'a nisbar kullum sai ya karanta yin talatin yin ibn mubarak yake cewa man kana mutamin dalilan saniya wanda yake zo yake neman wannan season suna da shi mutumin kirki bali a ce to ya tafi gurin wannan bawa Allah ya je gurin da ya zauna in mai neman mutumin kirki zai zauna da shi to ya tafi gurin sa da Allah ta daga gurin bisa babu za a ciko yake in kana neman mutane da suke hujjoji hujja ne yake mutsa hujja ne ya rasa shekara ta ɗari da hamsin wato da biyar one fifty five shekara ta ɗari da hamsin da biyar to shi ne yake cewa ana haddasa Umar bin Kayyikin Umar dan kai Ibn Masir bin Abi Muslim kenan ya zantar da mu me ya zantar an Amru bin Abi Qurrat al-Kindi Amru bin Abi Qurrat al-Kindi sunansa Salama ibn Muawiya bin Qais bin Wahab sunansa kenan Salama ibn Muawiya to shi ne yake cewa kala عرض أبي على عرض أبي على سلمان أخته wannan labari ne sai ka saurara su sai ka za ka wasu inda ya dosa ya ce mahaifina in ji abi abu bin abi kuran da kindi ke ko ya ce mahaifina ya kujiro wa salman al-fadisi da ya kuwa da zanya ba ko san ba irin yanzu bane su da san dabarar su kenan sun yana da ya ku kawa zai je in ya ga mutumin sai ke zai ce haram ba da Allah kawa ka kaje ka ne ba wannan kuma ba ku zai ba maka dama abu ba shi ba dan zamani bane da zai ce ta yi yau ko sai ta yi digiri na sai da ba ruwa ya san kowa mutumin kirki ne kawai sai yi Allah ka kan wata da ke ya san ba zai zuba maka ka fasta ita ma kuma ba za ta yi haka ba zai ga ba kawai sai yi to sai ya fito man da ita baba yake a lokacin wanda zawada maulatin lahu to akwai wanda yake sai aura sai ya aure maulata bai wanda sai ya yanta ta ita yake so sai ya aure ta kaga shi ma ya buke shi ko dan mun bi hadisin sa baya yuqalu laha buqaira sunan ta buqaira fa balaga aba qurata sai abu qurra ya samu labari annan annahu kana baina hudayfa wa salman bin sai kurbe shi ya samu labari to akwai sabani tsakanin hudayfa da salman akwai sabani a kansu to me ya saba ba ta wuya da zubu sai dai a neman su ji abokan sai ta fi neman sa ba ku bara annahu fi mamkanatin lahu sai aka ba shi kumira sai aka ba shi labarin cewa an yana sallan bai ko karaman gonar sa shine mamkana wata wata ne yayi sai ya fuskance shi bana iya hu ma'ahu jamilun fihi faqlu yana tsakin da ja kawai sai a dade shi ya da daga gonar ya zo da kwando a cikin kwandon akwai mabukata shi ne baku kamar da jin dalhani makani rogo ko to su ne su ne mabukata ya ce wurin wannan abu a cikin kwandon a ga cikin kuma jin su ne ko duk jin su wannan abu ya ce kada an kana kawo fiye a wata gari ya shigar da sandar da cikin tsakiyar ko binciken wannan kwandon kamar ya gina za ka ɗauko kwandon da ya zira shi duk da akwai hanyoyi ko ya sa ka ga yadda zai samu makami ya rike yawwa an je gano wanda dai shi yake bai zama dole gane ba amma ya zira haka ya kurma shi ciki ya rufe tsakiyar kamar barka ya yi barka da shi sannan muke azzali da kwando ko izzali وهو على هذه يا نور إذا أبدا نقول يا جاي في دورو جاء إن يا مالكي فقال يا أبا عبد الله في سياق أبو عبد الله يا أبا عبد الله يا أبو عبد الله ويا أبو عبد الله جيب الكنية سلمان سلمان ita ce alkunya ta ma ka da mai naka wa bai na hudaifa me ya faru tsakanin ka da hudaifa akwai da su da yawa a kan hadisin nan da kan kuka kuka me ya faru tsakanin ka da Uzaifa ana ya kulu Salman yace sai Salman yace wa kana da insanu abuna shi mutum ya ce kana ne a kai ka wai babu ji mu ga guri tun da ba ko ne sai a ji a zauna yace mutum da garaje wa kana da insanu abuna yace bantana bantana ka sai suka tafi hajja adaya دار سلمان أخيرا كنت جدا سلمان الفارس فدخل سلمان الدار سلمان يجي كده فقال يجي السلام عليكم يا مسلم ثم أذن لي أبي قرة في أبي قرة إذن fa da kana shi ma sai shigo fa idza nimtu mawdu'un ala bali yana shigowa sai ga wata tabarma annimtu shine al-haqqi yana shigowa sai ga wata tabarma wato an ajiye ta a wajen kofa shimfiɗa ko ta gaba ko ta mame amma ni tabarma ce shimfiɗa an ajiye a wannan gurin mawdu'un ala bali an ajiye ta wajen kofa wa inna rasi la jinatu a wajen kan kuma an ajiye an yi an yi wajen kan da ta tuba ji haka kamar kurin huta ne dama sai aka yi kamar yadda ake dan dafa gida ko gida an gane to da haka sai aka yi wannan gurin kawai aka tattako gurin da zumunci za ka cin fita tabar ba gurin kawai ba ta tattako gurin ko kai mutum ke cin fita da zumunci to shine lafina to wannan shine tuba an sanya wannan tuba ne a gurin sai da ra'asi wajen kasa jira wa idza qatadu sai kuma ya ga kin fita kin fita doki sai ko eh an dauko kin fita doki kuma an ƙara kin fita a gurin sai ta bi laushi ba ne ba dan a ruwayar imam Ahmad ba ko tsaro na ka ce amma duk ma'anar su daya shine ko tsaro an sabo shi kuda doki an sa to bara mu je zuwa sai ce fa kana sai ce idlis ala firaji maulatika lokacin zaura kan kin fitar wato yantacciyar bai wannan annabi wato jama'atu li nafsiha wannan yantacciyar bai wata ta wacce take shimfiɗa wa kanta wato wannan gurin kamar gurin huta wanda ne ba zaura a gurin ya gaya maka sun ma an sha a hadisu kawai sai fara tattaunawa da shi ne hadisu bai fara man magana ba ana yake ita wani ba kana yi hadisu bai ajiya a sani cewa abubuwan da yake gaya salman yake wajen da yana zartar da wasu abubuwa yana ba da labaransu kana yaqulu ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qabr yana gaya wa mutane alhali wannan abubuwan annabi ya faɗe su ne lokacin yana fushi shi kuma yanzu yana gaya wa mutane wannan labarin saboda ko da ana ce wa sai ku tini rasulullah ma abokin sirrin annabi alaihi salatu wasallam to to yace alhali wannan maganganu bai kamata a faɗe shi ba lokacin annabi da fushi ya faɗa to bara mu yake bi aqwami ya ce ya kasance yana gaya wa wasu mutane da ya ce ba kuciya ustadu alhali kuma ana zo mun ana tambaya a kan wannan abubuwa ba ko da hude ba a nan bi ba ya ku in ce wuya ne hude ba ya ku kowa wato ba kulu sai shi salmani ya ce a ba ku da adalci hude ba a nan bi ba ya ku a'a Hudaifa ya fi kowa sanin da yake ba, ai gurin da ya kamata ne. Dan Allah ku. Kuma irin firafukan da masu yawan gurin malamai ba za a magani yanzu a. Sai ta ce da kuma wanda malamai, ta ba da wani ya kai da za ka za. Da an je in ma a ba ma shi da ma abu ne da ya ce mu yi su, ba da shi kwararre ne. Idan an je an gaya ma ka ce a tun da shi ya ma a ya zan da ne, ko amsa ce ta wani abu. Inda aka kama suna ka ce a duk da ya faɗa masa ya san da bai dogara sun ku to ka yi magani to ka ga abin da sarma ne ya waje ba ya san ya fi kowa sanin abin da yake faɗa saboda haka gurin da ya kamata a koma wa akra wa anta kuna ragailun baina akwa yace ni kuma ina ji a samu hikima da hasada da gaba a tsakanin mutane yace ba a samu bai ba makina da ku ko ba haka ba haka zai ba ko wato ba da zai ba baki da lawa sai dai gurin zai ba yake da shi inna salman la yusati kuka wala yusati shi ba da ta ko yace na je gurin salman shi wannan abubuwan da yace na je gurin salman da ba da shi na ga yawa abin da kake ga yawa mutane shi kuma bai gaskata ka ba bai kare ta ka ba abin da aka ga yawa yace ba da ni hudai ba ana haka sai hudai da yato fa kana ya salman da ummu salman kun ga kiwo zai fice ta zo daga inda yake zo gurin Salman yace ya kai Salman dan ummu Salman fa kul ya wa da ibn ummu Hudayfa ya kai Hudayfa dan ummu Hudayfa yace la tadda yanna yace da race da ka kai ya hadisi yace yanzu zai magana ba wani cikin dalili da ka gano sai yace la tadda yanna wallahi alazim ko dai ka dira faɗa irin wannan maganganu aw da aku wannan fi ka ila ba ko ku rubuto sai ka aika sai ka mu sai ga mun kai tunda kai gwamna ne a matsayin ka na gwamna ne ba ta kai ka abu da zai daga hankalin mutane ba ko su zo da ake ko aika sai ka mu sai na wajen ne kaliba a lokacin yace ba nan ba ka wasu rubuce ruwa yayin da na tsoratar da shi da cewa zan kai wa sai ka mu a rubuce ne shi ne yanzu nan yana jin tsarin kafin da ya ji juna shi ke ka an ji ba irin shugabannin Najeriya ba ne ko gwamnonin Kano ko na jihohin Najeriya. A ana kai makarar ka ya fara sike ka tukunan yanzu zai rabu ke. Aka kai dawo aka yi wa Abu Huraira. Wanda ne shi ne bisa ka kara kayya ba. Bai da daga baya da yake shi kuma baya so. Su zo da haka yace tarakani yana jin labarin wannan zai ya ne. Bakar kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace hakika annabi alaihi salatu wasalam ya ce min waladi adam ana salman yace ba kana annabi ya ce ni ba daga dan adam nake ba fa ayu ba abdu min ummati la'antu la'anatu duk wani bawa daga al'umma ta da nufi ne ba tsiruwa yace au tabaku tabbata ko ne masa wani zaki bi kai ni kun yi ba tare da hakkinsa ba ba tare ba tare da cancanta ba kenan jina yake ba tare da alaihi salatu Allah kamar yadda abu ya zama ba hadisi shi ne bayanin da muka yi a lokacin wannan da cikin daren jiya da muka zo hadisin wai aku wai laku hadisin da aka bani za su zula da ke cewa duk wanda ba za ki yawo ubangiji ka fiye masa za ki ya koma masa lada alheri shi ne a nan waya da ke irin wayannan kalmomin wai laku wai aku kuma kalmomin ne suke da abobi ko akwai ɗaya ce ba misalin da muka bayar kamar ba auki idan wata mota ta ruga ta kuje ta yanzu aboki da mota kuwa ba yana da kunci ya mara kaza ba haka ku ruwa ta ruga shi kike da yarinya ne yana da mara uwa ba ku je ki ba dole ku wannan ne ka kai na da kunci yake yake kuma ai akwai yake na zaki da cin mutunci ko na rashin uwa yau na kamar kan ba ba dole ku wannan kalmomin kamar kake nan ka rubuta da annabi ya ga wa aiki ne ka rubu irin kalmomin da yake yana neman wato ana yi mai wa da irin wanda aka yawa wannan lada amma abu baya zai lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fasikin wala mutafahimin annabi ba mai alfaja wanda kuma ba su yi ba sai ke ta shi ne tafsi innan da shi da shi buna an ce ya rafa shi ne wala mutafahimin ba ni sai ke ta ba shi ne rediyo ana yin manna sai a fara niyya ba za ku taɓa yin jirgi a kamata a biya jan hadisan nan da ku iya da mu da su mu ma dai mun shiga kawai kawai mu shiga mu ga wannan hadisan iya ji kare kawai da lokacin da muke da mu ma mu je mu duwa kuma kullum ba za mu shiga kullum mu je mu biya annabi alaihi salatu wasallam ya ce annabi bai kasance mai albarka ba ko kuma ba su ne ka ko kuma kuwa da shi ko da kuma laisa al-mu'minu illa adwana adwana ba ba ni ki ba ni kai kana da to na kana da inda ba su kudin garin za su ba mu kudi kullum ko su kudi je su biya fili Allah za mu fada masu zuwa su lanci kullum su dinga alheri ai ta fada wanda ya biya shi wanda bai zuba ruwan sa amma abu ya yawa a zuwa fita karna bayan ya karna da ake iri iri a ce ga wani tsoho ya yi ba wani shekara biyar ciki ko wani ba ne biyar wallahi ba alheri a wannan abubuwa kullum labarai ne wanda ga hankali wani labari to to amma ya rafi tun da sun ce ne wani kuɗi yake kuma sai ya yi wannan abu na da kuma da za a yi alheri Allah ya tsoro yana bincike amma idan zai fi zai fara ajiye ka sai ya bincike idan ba ka da bawa za ka bincike a cire ma ya ke cewa a duk cikin ke cewa ko immunity to ki da za a cire ma a ji ki kuta ka san wani yana jin tsoron ka shi ke nan yanzu ai sai ya fice ka ko ki dan kidi baka ji ana gaya ma zai cewa da Dawudu ka ba ta yi dan zai ai haka yi yana zuwa ga yawan da yake ka ai abun ya ne kanta ma da me ne to ai akwai lokacin da aka zo aka kale ko sai dan zai alkuku zai yi amma baya gudu an ce masa wannan gwamnan da suka turo mana yana da dai kuka laifin da na farko akwai ranar da baya fitowa sannan wata ran yana hudu a sai su mai ba da sun rubu wato daga ɗabi'un da kenan kawai sai aka ya faɗi kuma bai farfaɗiya ya ba su ba ba ku kwalitis na gida ke a ɗan asan lafiyayyen mu sannan akwai baya fitowa sai rana ta haila kullum rana dai baya fitowa a tashi kullum baya fitowa sai rana ta haila sannan yana tuba wani lokacin wannan ne kuka ne sai na wani saboda shi ne wanda ya ba su ya sai na wani wa'azi sai da ya zama gani ba ka ji tsoron Allah kai kaza kai kaza kai yace to wallahi ba inda za ka je kuce ba ba wallahi sai ka je ba ba sai tura da gurin Allah har irin wani ake ne wani to da yayi da wani to shi ne ya hana mu ce masa ko irin bincikar da bai kawai da ran ya je garin cikin zage da yake ci a kai ba ku da matsala ne ku da kawa da ya fara da wani da gwamnati kan ta ne matsalar ku ya ka da sau ita ya ga gure ka da wanda yake tuhuma ka ka ga yana da cikin ke ko yawa larku da wani kulli makani makani larku da mani da makana da wani akwai ke gudun ma ta bukatar shi ka tuhuma mutum ya zo kawai ka fara shi izanin da sannan ka yi shi wajen da kuma kana bukatar mutum ya zo da shi a ce ba ka fitowa kullum sai rana ta daga yanzu gaskiya ne sannan kuma akwai ranar da ba ka fitowa a zafi yake gaskiya ne wani lokacin kana hudu ba kawai sai ka ba su wuce gaskiya ne ka faɗa domin ta a ga yadda ya ƙara karanta haka yi ke shi ka wannan kayan da jiki na yadda ya yake so shi kaɗai da wannan yau da wato jina sai ya biyu abin da ya sa bana mutuwa kai a tashi kai na mallaka sai na azuran da ke tashi na na wanke ya wuce in dan dan da ne shi ko na shi da ranar da ke yi na wanke su kullum su da shi ko ranar da ke wanke na bana mutuwa da wuce shi ne ke cewa mai ɗaki na tana yin kururi kuma ina kan tanjeru na gurasa sai mun gama gurasa da za mu ci. Isa nake jiki. abin da ya sa kuma nake faduwa da suma yace akwai ran da kafin da musulunta an taba kawo wani musulmi aka so da shi kafirai suna yankan jikin sa yace ni ma ba musulunta ba suna kuma ana yankan naman su tsara tsara ana cewa sai ya yi rinda sai ya faɗa a gaba kamar magana yake faɗa har yi mutu yace duk ran da musulmi ya ɗauka cewa Allah ba zai ba Allah ba sai da wani ya ajiye su ke yace Allah ya gode ba to ya taba zagayowa karo na biyu yake yake ko rubuta mun suna ya talakawa sai aka sa sunan gwamna a farko shi ne number one ni yan gaji suke da shi za a fara sawa Allah ya sauke to wannan shi ne to sai yake cewa abin da ya ko wai yaro ya tsinta ko Allah ya sauke to mura mu karasa to shi ne yake cewa kamar mun karasa jiwa majala alaihi salatu ka ku yadda kuke ko akan munafiki hadisi na gaba الخروج من المبقر fita zuwa ga lambu mutum ya jabu lambun sa sana abu ne sai yana duk koyar da tawabu hakku ke mutum ya biyo abu tsoro abu abu da kansa duk ba ko ta hadisi amma ya ko da kansa an gane ko yawa sannan ga shi kuma a cikin kwanto ba ya dauko abubuwan da yana da shuru da yawa kai ma za ka iya fito sannan yawa sannan kuma haka yana nuna cewa ba a so mutum ya zama mai magana ko da shi ya zama ko kake ko da shi mutum ya zama ko kake ya dau magana daga nan ya koma sai ya je faɗa ba mutum ba ka da gamsuwa da shi akan wani abu ka tare kai ne kana abin da salmani yake ba zai ta fito ba bai da shi sai ki ba yana da rabe da yawa zai iya shiga layuka ne ba hadisi da ita ce cewa wato kullum ba ta wata su ne ni ta in kana son su da shugaba wa cikin kafiya duk abin da ya wuce na ɗaukar biyu zai zai zai yaɗu na ɗaukar guda biyu ba to zai yaya ba wani kan ita ce cewa haka wani mafi da ya fasara ita ne ita ne wato a ce fata su bula wa wato wani su ne su ne an san da yawa ana maka da cewa mutum biyu na yi sayar da zai jama'a da mutane in ya haura ni da shi to sai yaya suka ta in kai da wani ba sai yaya ne kawai in ya wuce na kan muka biyu an gaba don ba kai wasa ba wata ran kuna fatawa zai ce haka ba a yi shi ma wanda ke gaya kaga shi ma zai ke gaya matar da yawa kaga ita kuma wajen ta samu kawaye shi sai samu su suke haka ba ta wajen mazan ma yana tafiya na gaba kuma na yauwa kakkan kake mata ce mata da maza sai ku yi aiki ba na mata wani kawai har da maza حدثنا ابن ابي شيبه حديث من ابي بن ثلاثين دقيقه قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الاعمش سليمان بن اسحاق انا حديث عن سعيد بن جبير عن كربوله بن سعيد dan jubair Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda shi ne wanda muka ce hajjaji ne kake in za ku iya tuna ko ya sa aka kawo mu eh saboda haka shi ma kan mu tafi abin da ma da yawa a kan mu kyale shi kawai saboda haka hajjaji ibn yusuf sakabi shi ne ya kace a shekara ta casa'in da biyar bayan hijira lokacin yana shekara arba'in da takwas dan cewa aka kiyaye akwai ran da yake da kalmar kiyaye a wani da aka gina da ya sa ka da ita haka baki ne ne adili ne sanar ko da ka wuce ne ba ka cikin eh da sayin da ya shekara ba shi kuma shekarar da arba'in da takwas yana cikin manyan malamai a kufa yawa to shi ne amma ba da da sai ibn zubair ya ba addu'a idan Allah ya da kai na kaji da kake mutane da kan zai tsara dan sai ya hauka shi a jaduwa sai da wasu kamar hauka kawai sai ya riko da kudu sai ka ga sai shi da za ta shi da riko da kudu haka da kawo Allah duka rai ya da rubuce shi a bai gaba da karshe da aka zo ana dariya ana cewa dukkan ya dauka a jaji ya hauka ne saboda ya takura jama'a kafin ya rasu kuma bai dawo a noma yadda ya hauka ciki ka kunya ta su su waye nan ba sun abuwa wani amma kai ne gabara irin kalmomi da haka ne ko ya kafa da ba dai ba a jaji shi za a yi mamu kari ne zuci zujawin lahunjanna wa narzu lahunna eh Allah su lokaci sarki zai iya zaji aljanna amma muna fata da dan zaji koya ya to hajjatu wato hajjatu Allah zai ce ka kawai to shi ne yake cewa an bin Abbas kana kana Umar radiyallahu anhu Umar Allah ya kara masa yadda yake ukhruju biha ila ardi qawmina wato ukhruju biha ila ardi qawmina ku fito da mu ko akridu ila ila afrika wajha ku fito da mu ku fito tare da mu mu tafi zuwa kasashen mutanen mu ba tare da yake je muka fito da muka fito ba kuntu ana wa umayy bin ka'ab yace a lokacin muna tare da umayy bin ka'ab injuwa injuwa Abdullahi bin Abbas yace bi mu akhirin nas muna tambayar mutane bahadin sahabatu kuma ya yi ya haɗu shi ne bahadin ya haɗu ganga ganga tsakanin ubangi sai ubangi da ka abin da Allah mu kiri ana ala ubangi da ka yana cikin alarmomin Qur'ani ko wanda annabi lokacin da ya mata kuntu bi kazi ya biyo shi babu gangaran ne gangaran ubangi yana nan shi yana da ni da baka tuna ba ubangi da ka dole yake wato bakalar ubangi Allahumma sirif anna azaha Allah ka juyo mana da cutar da take cikin wannan girgita wala hikilahu yace sai muka haɗu da su wa galib tallati hadu muna zuwa muka haɗu da mutan garin su ne da hikilahu garin da za su sai muka haɗu da su galib tallati hadu gidajen su ya ciki da ruwa an yi ruwan kenan bakalar sai suka ce ma a saba kuma lafi a tsamana a abin da ya same mu na ruwa ku bai same ku ba wannan iskar da aka yi da kura da ta nemo da ruwa da waye kuntu sai nace inna hu da Allahu azza wa jalla hakika wannan bawa Allah da kake gani ya roki Allah da girma da kuwa ya an yasri ba Allah ya kawar mana da cutar da take cikin ruwa abu mai cutarwa na kura da kazanta da da gwada da ruwan da yake go makana umar sai sai da umar yake ala da autu bila da ba'a yace haba ana rawa me yasa ba ku ga ba addu'a ba mu ma ina kun zama a addu'a da abin da ya shafi mu shi ne ba da gaskiya ce yana nuna cewa wani kin kawo yana cikin mustajabu mujabu da awa kenan wannan sun yi addu'a Allah yana aukawa yace ina ma kun zama a addu'a mu ma ba ku kare kuke yi kanku ba akhrajahu ibnu asakir ibnu asakir ya fitar shi ba wannan ibnu asakir da malam sai suke wato ko da yake mun rubuta da wannan lafi asali lokaci ya ko zuwa yake sauke daukan wato yara kuma da ta kalma yake ya ma ko da shirin da wannan idan abin ganda ba bayan da saboda an ana kawo da hadisi ita ce ta samu matsala dukkan su kuma suna da dalili da abin da hadisi sai alaƙar kai kai ya kamata in tambaya yawwa ɗaya kenan shi ma ɗaya kenan da gaske babu ka gani magana akan zuwa gona da jawabu da mutum ya zuwa ka kalli wannan da aka yi dawo yana cewa me yasa ubangi bai mana addu'a ba da zai dawo da ubangi waye gaba ba yana zuwa jawabu والله اعلم اول ما وقت عليه الا لو لا انكم كنتم الا لو في البلديه نعم باب كذا نعم نعم نعم a wajen da biyu ainihin su neman sadaka yake irin an samu kuɗi da yawa yana mai babu ne wani mutum lafiya da aka nemi wanda za a ba kuɗi a karasa sai da aka rika mutunci ana yi wa ana yi wa raƙuma biki kare ko saboda na mutane an gama ne zai yi wa baya ba ka raba su ne kake tsoro ne ko su da mutunci ya fa amma ni zai na wani ya yi da shi fara da shi yana cikin kita mutanen da suke wato a mutunci
haka na ta faru amma kuma eh amma kuma problem din ba wa fatan mu kai lokaci amma haka na ta faru abubuwan da kuma kai ne da yawan da da da da da da ya yi da na da kuma ne da da da da da la la la da da da ya yi da wani kuma da da da ya yi da wani kuma da Thank you.